الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka a yau muna ranar alhamis ashirin da ko biyu ne ko uku ga watan sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya muwafaka da wanda ya muwafaka da ashirin da hudu ko wanda ya muwafaka da ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun littafin sulamul hudati ila ma'arifati arkani sala wallafar babban malami a shaikhu ibn ishaq at-turadi rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta don bayani akan hukunce-hukuncen sallah a to wannan darasi shine darasi na goma sha uku kuma shine na ƙarshe insha Allahu ta'ala a muna nan cikin khatima da mala yace khatimatun fi ma jaa fi raka'atayil fajri wal witr malam ya ɗauko bayanin matsalolin abin da ya shafi raka'o'i guda biyu na alfijir wanda mun kammala bayani akan wato matsala ta raka'atul fajiri mun fara bayani akan abin da ya shafi wuturi to ciki ne za mu ci gaba insha Allah mala ce wa man shafa'a witirahu wanda ya manta da ya zo yin wuturi sai ya yi ta raka'a biyu bayan ya yi raka'a guda shi ne ma'anar shafa'a yawwa yan mayar da wuturinsa raka'a biyu bai ma'ana ya yi raka'a ɗaya kuma sai ya shiga ta biyu bisa mantuwa ba wai da gangan ba shi yasa ya ce sahiyan bisa raukanuwa halin yana mai raukanuwa to ba laifi sai ya ƙarasa raka'at su zamo biyun sajada ba'da salami sai yayi sajudu guda biyu bayan sallama aga ba'diya kenan saboda yayi ƙari haƙƙin sai ya raka'a guda tunda wuturi ce to amma tunda ya manta yayi ɗayan ya shiga cikin ta biyu to wannan guda ta zamo ƙari shi yasa zai yi ba'diya idan yayi ba'diya shikenan wutarin ya yi lafiya lau wa mallam yadri wanda bai sani ba a julusuhu fi shaf'i shin zamansa da ya yi ya zauna ne akan shafa'i am fil wutri ko ko ya zauna ne akan wutri zama ya yi tahiya amma ya manta shin cikin shafa'i yake ko cikin wutri tunda kowane na da zama to ya zai yi sai mala ya ce a sajada ba da salami yanzu abin da zai sai ya sallami in ya sallame da nan zaune sai ya kawo ba'adiyya idan ya kawo ba'adiyya wa autara kuma ya tashi ya kawo wuturi don akwai yiwuwar shafa'i ce waccan akwai yiwuwar zaman na shafa'i ne ko to shi yasa sai malam ya ce ya cika sallar sai ya sallame bayan ya sallame sai ya yi ba'adiyya idan ya yi ba'adiyya sai ya tashi ya kawo wuturi kaga waccan idan wato shafa'i ne kaga lafiya lau sallar ta kammala sawa alaikum gata malamin fara karatu na ce ko ka zo tasha ne to ba laifiya ba su nan ba kawai insha Allah in na gama za mu tura kuɗi insha Allah eh na gode eh to shine abinda malam yake bayani anan wa mallam yadri wanda bai sani ba afil ula huwa jalisun shin ya zauna ne ga raka a farko aufi saniyati koko ya zauna ne ga ta biyun shafa'i aufil wutiri koko zaman nasa ya zauna ne akan wutiri zama ya domin ya yi tafiya amma sai shakku ya kama shi shin ga raka a farkon shafa'i ce ita ba a zama gare ta koko ga ta biyu ce ita ana zama gare ta koko ga ta wuturi ce ita ma ana zama gare ta to yiwuwar kila ta farkon shafa'i ce sai mala ya ce a tabi raka'atin to daga nan ba sallamewa zai yi ba eh in ya gama zamansa sai ya tashi ya kawo wata raka'a domin akwai yiwuwar ta farkon shafa'i ce to kaga in ya tashi ya kawo ta raka'a yanzu an samu shafa'i to in ya kawo ta sai ya sallame wasa jara ba'a da salami da nan zaune sai ya yi ba'adiyya kaga yanzu ya gyara shafa'insa eh wa autara bi wahidatin sannan sai ya tashi miƙe ya kawo turi guda ɗaya wa man zakara salatan nasiha to ya shiga cikin bayanin wata matsala kuma wanda ya tuna wata sallah salatan kowace iri ce nasiha wadda ya da ya manta ta kenan lokacin da ya kamata ya yi ta bai samu yayi ba sai ya manci kuma ko da ya tuna wa qad ahrama fil faridati ghairiha kuma gashi ya kulla harama da yin sallah amma ba wannan da ya tuna ba hmm? kila ya zo zai yi azahar sai tuna da wata azahar amma ba waga da ya kai ba ko ya tuna da la'asar wata la'asar ta daban ba waga da ya kai ba to ya zai ka san hakan nan na faruwa to mala ya ce qata waga da ya kai din ya yanke ta shi yanke ta in ya yanke ta sai shi kawo waccan da ake bin sa sannan sai hidawo shi mi shi wagga to in ya zanko da ya tuna wa in salla raka'atan in ya zanko da ya tuna ita wannan sallar da yake ya riga ya kammala raka'a bi ma'ana ya kulla ruku'u to shafa'aha sai ya ya maida ita shafa'i raka'a biyu kina ya ida wannan raka'a sai ya kawo ta biyu idan ya kawo ta biyu sun makaba sai shi yanke bi ma'ana ya sallame shine ma'ana qata nan sai ya sallame daga raka'a biyu sai ya tashi ya kawo waccan da ya tuna in ya kawo ta sannan wagga da ya kai har ya tuna tsohuwar sallah to sai shi maimaita ta kaga waccan ta zamo nafila kenan wa in zakaraha in kuma ko da ya tuna wata sallah wa huwa fi shafa'in ya riga ya shiga cikin shafa'i ma'ana ya shiga raka'a ta biyu ya wuce raka'a ta farko ya shiga ta biyu ko to sallama sai ya sallami eh yayi tahiyya kawai sai ya sallami ta zamo nafila wa salla ma nasiya sai ya sallaci ranka abin da ya manta na bashi thumma sannan a'ada allati kana fiha a gani wagga da haka ya tuna bashi to ya sake ta kaga sallah uku yake kenan wa in salla min hadhihi salasan to wagga da haka sabuwa in ya zan yayi raka'a uku sai da ya shiga cikin raka'a uku kila azhar ce ko la'asar ko isha sai da ya shiga raka'a uku sai tuna ana bi ne wata isha'i ko azhar ko la'asar ko magariba ko asuba to ya zai yi mali ya ce a tammaha ya cika ta su zama raka'a na hudu ko idan in ya riga ya cika ta suka zama raka'a ta hudu ta yi ita ba ta lalace ba ta koma nafila ba in ya sallame sai ya biya bashi qala ibn al-qasim malam dan qasim ya faɗa shi a fahimtar shi wancan wani ƙauli ne fa wa ya ƙaƙaru ɗan ƙasim ya ce a yankewa zai yi ba da salasin ko da ko ya shiga cikin raka ta uku ko da ya raka ta uku eh misali yana azahar ya yi raka a ɗaya biyu ya yi raka a uku yana batun ya shiga ta hudu sai tuna da anabi ne asuba kaga asuba ta wuce to a wurin wancan ƙauli azahar ɗin ba ta lalace ba sai ya cika ta kawai amma a wurin malam ɗan ƙasim ya ce a'a ba ya tuna ba to ba ci gaba zai ba kawai yankewa zai yi in yan yanke sai shi biya asuba bashin da ake bin shi sannan ya sake azhar shi a wurinsa ya ce a habbu ilayya ɗan ƙasim ya ce ko da ya kai raka uku shi yanke to shi ya soyuwa gare ni wayurwa an ana ruwaituwa daga gare shi shi ɗan ƙasim ɗin a habbu ilaihi yana cewa shi ya fi soyuwa zuwa ga maliku ma'ana mutum ya yi haka to al'imamu malik ya fi son haka ai ila malikin abinda ake nufi al'imamu malik ya fi son haka eh kenan ya yanke yawwa shi ɗan ƙasim yana ganin in dai ba ya shiga raka'a ta hudu ba na'am ya hankuri da Allah karatu muka yi waye aje shi wurin nan to bari sai mun gama karatu ka zo yawwa to ibnul qasim shi yana ganin sai in mutum ya shiga raka'a ta hudu to sannan ya kubuta yawwa saboda haka in kana azahar ko la'asar ko isha'i sai da ka kai raka'a ta hudu ka gama ka kulla ta ita ma ta hudu din sai ka tuna da ana bin ka bashi to wannan ta kubuta eh ka yi da sallamiya kawai in ka tashi sai ka biya sai ka biya bashi eh saboda haka kenan cewar da ake yi wanda ya tuna sallah a cikin sallah ta ɓaci to ba mutulakan bane akwai tafsili a'a a raka'a ɗaya ne ya tuna ko ya yi raka'a biyu ko ya yi raka'a ɗaya biyu to wannan duk yanki ya zai ta zama nafila amma in ya shiga uku ya shiga raka'a ta uku to wannan akwai shi ma maganganu cewa wasu sun ce ya cika ta tana da lafiya lau wasu sun ce shi yanki wannan cikin almajiran maliku kenan amma in ya kai raka'a ta hudu to wannan ƙaulan wahidan cikawa zai yi to yana da kyau a kula da wannan babu su ba tun da uku ne kuma a babu tun da a maza ba ba a nafila uku eh duk sun lalace
kenan malam bisa da magana wurin dan kasu mu ya yadda in sun kai biyu mutum zai iya sallamewa eh ta zama nafila ba eh kwarai kuwa amma in sun kai uku to shikenan to wannan haka an gafi da su eh to wannan shi ya fi to sai malam ya ce a sun mai salli sannan shi sallaci ranka allati zakaraha wadda ya tunata sun mai yu'idu sannan ya maimaita maka na fihi wadda ya kasance yana cikin ta tuna bashi wa in kana min hazihi to idan ya zan wagga da yake yi har ya tuna ana bi ne bashi khalfa imamin kuma bayan liman yake kenan kaga mamu ne can duk ana maganar shi kadai ba a yi maganar mamu ko liman ba ko su duk bayaninsu zai zo to sai kawo bayanin mamu sai ce fala ya ƙafaru to in kan mamu na wannan bai yankewa hmm? eh ba zai yanke ba saboda a liman yana da alfarma sai dai yanzu ya ci gaba da bin lima amma bai da sallah alwarmar liman ta abin nan dinsa eh yawwa wa in kanatil maghrib ko da ko sallan magariba ce to ba zai yanke ba ya bari dai sai an kammala in lima ya kammala ya biya bashi eh na'am ba ku da shi ne ba ku da wayan kanat magariba ma'ana wai wagga da ya tuna ko da ya ke yi tare da liman ko da magariba ce to bai rabuwa da liman sai a ci gaba in an ci gaba an haƙari ya biya bashi sannan yawa to sai ku sa shi don akwai shi wa in kanatil magarib kenan fala ya kaɗau ɗaya tsaya muku eh to akwai jimla wa in kanatil magariba to sai mala ce mas'alatun ga wata sabuwar mas'ala idza zakara subha idan mai sallah ya tuna ana bi ne a subahin wa qad salla zuhra wal asra kuma ko da ya tuna yayi azhar din yinin yayi la'asar amma bai yi asuba ba to ya zai fa innahu yusalli subha sai tashi biya bashin da ake bi ne na asuba idan ya gama asuba din sai ya duba ya gani fa in baqiya ba'da al-fa'itati idan an samu abin da yayi saura bayan waccan kubutacciya da ya biya bashi asuba min al-waqti na lokaci qadru salatin akwai tazarar lokacin da za a iya yin sallah cikakka eh rana ba ta faɗi ba aw raka'atin minha ko kuma akwai lokacin da za a yi raka'a guda raka'a guda ɗaya ko yawwa saboda haka yayi la'asar yayi azhar yayi la'asar rana na dab da ta faɗi sai tuna to ai bai yi asuba ba to sai shi auna yanzu in yace shi asubahin ya gama abinda zai yi saura rana ta faɗi ana samun tazarin lokaci na yin sallah cikakka raka'a hudu in ba a samu to ana samun gwargwaron koda raka'a guda ce hmm? na ba ta gani to to shine malam yace ja'ala halil akhirati minha to in ya zan lokacin da ya rage gwargwaron sallah guda ɗaya ce to yanzu la'asar ɗaya zai sakewa a zahar ita ta tahi saboda babu tazarar lokacin da zai ce shi a zahar kuma shi la'asar rana ba ta faɗi ba to yanzu kiyaye alhormar la'asar ya fi zama a wula sama kiyaye albarmar azahar tun da ita azahar ita ta fi tahiya nesa kenan ita azahar ɗin ta yi yanzu in ya tashi sai shi biya asuba sannan shi biya la'asar azahar ta yi lafiya wa in zakara zuhura in ko ya tuna azahar ba'da ma sallal asra bayan ya sallaci la'asar sai da ya sallaci la'asar sai ya tuna da ana bi ne azahar to sallaha shikenan sai shi biya bashi azahar ne fa in baqiya minan nahari idan ya yi saura daga sauran yini ƙadurin raka'atin gwargwadon lokacin da ana iya ayi raka'a sannan rana ta faɗi to a adal asara ya sake la'asar amma in ya zan lokacin da ya rage ko raka'a ba a samu to la'asar ɗin ba sai ya sake ba ta yi an gane fikihun to shi ne wa illa fala in babu tazarar yin raka'a to wannan la'asar ɗin ma ba sai ya rama ba wa in nasiya subhan idan yammanta asubahin wa zuhuran da azhar gaba daya min gaira yaumihi amma ba na wannan yinin da ya tuna ba na wani yini ne daban yinin ya wuce to amma matsalar da ya samu fa zakara zuhura wahadaha da ya tashi tunawa azhar da ya tuna bai tuna asuba ba to kaga tunda ita tuna kaga ita zai ramawa to falan ma salla lokacin da ya sallaci ranka a zahar ɗin ba ha bai kammala ba ya yi sashe kila raka a ɗaya ya yi ko biyu ko uku bai isuwa ba tafakkara fi subhi sai tuna kuma a ashe akwai asuba to haka yanzu an samu matsala to fasadati zuhur wagga azhar din ta baci saboda sai ayi la'asar sannan ayi asuba azhar sai ayi asuba sannan ayi azhar to tunda ta lalace sai shi tashi wa sallar subha ya sallaci biyan asuba din da ya tuna sun zuhura sannan ya rama azhar wa in zakaraha in kuma ya tuna ta ne ita asuba din amma ba da faragihi min zuhuri bayan ya kammala azhar sai da ya ce assalamu alaikum na biyan bashin azhar sai tuna to ai har da asuba bane ba to a ada subha faqat yanzu asuba ɗaya zai sakewa azhar ta riga ta yi eh me yasa saboda ita azhar la'asar asuba din dama bashi ce lokacin ta ya riga ya wuce yawwa to ita kuma ga ko da ya tuna ya riga ya kammala to tuna fa'ita bayan an kammala wadda ake cikin lokaci bai lalata ta inda yana cikina ya tuna amma tun da ya gama to ta tsira wa in zakarar imamu salatan nasiha to za a shiga bayani kan liman liman ne ke ba mamu sallah sai ya tuna ana bi ne bashi haka na yana baruwa ko to akwai wasu jahilai daga cikin limamai sai kaga sun yanke sun sa wani to wannan kuskure ne a nan ba istikhilafi ba ka jayo kowa kasa eh wannan don rashin karatu ne abinda zai yi falyu'allimhum ya ce to jama'a jama'a an samu kuskure eh yanzu gashi muna zahar na tuna mai asuba ba to me hikima sanar da su wa ya qata'u saboda shi zai yanke wannan sallar wa ya qata'u na su ma za su yanke da tashi da tasu duk ta lalace saboda haka in ya ja wani an ka ci gaba su ma ba su da sallah nan bai cikin inda ake jayo wani eh yana da kyau a fahimci wannan ana samun matsala kwarai da gaske bi khilafil hadasi ka gani sabanin in hadasi ne in alwallati ta ta walwali eh ko kuma ya tuna a yana da hadis an gane tunan zai jaye wani sai ya dora su ta suna nan lafiya wa illam ya zukur idan bai tuna ba illa ba da faragihi sai bayan ya gama sallah ya gama ba mutane limanci ya gama za sai tuna da ana bi ne asuba amma su ma mu kowa ya yi asuba din shi lafiya lau to a ada liman sai ya sake wannan azahar bayan ya biya bashi bayan ya biya bashin da ake bin shi sai ya sake eh huwa shi walam yu'idu amma su ma mun ba za su sake ba eh su sun kubuta tunda sai da an hagama amma inda ba gama ba kam su ma sun hada ruwa wakila amma akwai wani ƙauli da an ka ce yu'idu na fil waqati eh ita wannan sallat in lokacin ta bai ta ba su ma za su saki akwai kenan akwai sabani ko wasu sun ce ba sai ya sake ba wasu sun ce ai wasu sun ce mamu ba sai sun sake ba wasu kuma sun ce a mamu ma za su saki intaha to wannan bayani da an ka ciro daga almudawwana ya ƙare eh saboda haka matsaloli ne an ka ɗauko daga mudawwana eh shi yasa za ka ga baka saba ganin sa a ƙananan littattafai ba wa in zakara imamu to shine mun kai wa fi hadhal qadari ko mm assalamu alaikum na'am ayin lafiya to ku fara gani nan zuwa a tuni kan ba taru ba ka san ba zan je ba sai in sun taru to ba ba damuwa ba damuwa eh sai a sanar da ni to intaha ba daga mudawwana ba ne bi ma'ana yin ta kitabu littafi ya ƙare eh wannan matsala ba ba yana nufin daga mudawwana ba duk da wasu matsalolin daga mudawwana ya ciro su bi ma'ana in ta kitabu hmm? littafi ya ƙare ko kuma ka eh, hakan dai shi ya fi dacewa wa fi hazal qadari a cikin wannan gwargwadon bayani da muka kawo a wannan littafi kifayatun akwai wadatarwa dangane da sha'anin bayanin matsalolin sallah liman ga wanda nawwara Allahu basiratahu Allah ya haskaka zuciyarsa in an ce basira shine hasken zuciya ba hasken idanu ba waffaqana Allahu Allah ya mana gamin katar wa iyyakum da ku da kun ga karanta littafi ila ma yuhibbu zuwa ga abin da Allah yake so wa yardahu kuma yake yarda da shi waja'alana ya sanya mu wa iyyakum da ku mimman ya'tuna ilaihi mu zamo cikin waɗanda za su je ma Allah bi kalbin da zuciya salimin wadda take lafiyayya eh yawa lafiyayyar zuciya yawa illa man atallaha bi kalbin salim yauma a wace rana ranar da ta jidu kullu nafsin ko wace rai za ta samu ma amilat abin da ta aikata min khairin na alkhairi muhdara yana halarci komai gashi na an tattara wuri daya wa qad yassara Allahu li haqiqa Allah ya sawwake min idan in ji malam dan ishaqa ta alifa hazal kitabi in rubuta wannan littafi fi salasati ayyamin cikin kwana uku cikin kwana uku ya rubuta shi da mu gaga kwanan mu nawa muna karatun shi wa rubuta waye mu karanta da ina muka a gani kwana uku saboda ka san himmar da tasu ba guda bace da tamu min akhiri shaharin lahi safar na rubuta na kammala rubuta shi ne a ƙarshen watan Allah na safar yawmal ahadi ranar lahadi waqatal asri kaga hadda lokaci sai an hada ma lokacin la'asar ya kammala rubuta shi sanata ja'a sharafun shekarar da ake wa ramzi da ja'a sharafun daukaka ta zo ma'ana shekara ta dubu daya da dari biyu da tamanin da biyar shi wa'yan na harufa sun ka kunsa ja'a sharafun dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar to wannan sai ka karanta ilimin hisabi sai ka yi mathematics na musulunci sirrin shine shinun ɗin nan da gani matsayin dubu take a wurin malama ana kiransa da hisabul jumal dubu ɗaya ra'un ɗin nan ɗari biyu fa'un ɗin nan tamanin sai ka sake dawowa ba ja a ba ja ja ɗin nan uku ce alif ɗin nan na madda shi ma ɗaya ne hamza ɗin na ita ma ɗaya ce nawa kenan biyar to shi ne dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar minal hijiratin nabawiya daga hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala sahibiha zuwa ga ma'abucinta afdalus salati mafi falalar salati ya tabbata wa azkas salam da mafi tsalkakar aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallama alhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah allazi wannan da hadana ya shiryar da mu lihaza zuwa ga wannan ni'ima wa ba kunna linahtadiya ba mu zama masu iya shiryar da kanmu zuwa ga wannan ni'ima ba laula an hadana Allah ba dan da shi Allah ya shiryar da mu ba wani na can bai gane ba komi bai sani ba a sallah kuma kullun sai yayi sallah mas'alolin nan da aka karanta bai san su ba haka ni'ima ce eh sannan ba kowa adda ilimin da zai iya rubuta irin wannan littafi ba ko ba haka bane ashe kaga shi malam da ya rubuta da mu da mun ka karanta mun ka fahimta muka karu to duka ni'ima ce ta Allah da za a kawo maka ilimi ka karanta ka amfana a yi ma fatawa ka ba da amsa kaga an yi kuskure ka gyara da wani abu in ba karatu ba ka taba gane shi ba za ka taba ganewa ba hmm? hmm. to shine wa sallallahu Allah ya dada salati ala sayyidina akan shugabanmu Muhammadin annabi Muhammad wa alihi da mabiyansa idan an ce alun nabi ana babin addu'a to jama'arsa ake nufi wayanda suka yi imani da shi amma babin salati kuma babin ainihin salati ko zakka da sauransu to wannan wayannan iyalan nasa da aka ana musu cin zakka eh su ali aliyin alu abbasin alu ja'farin to su ne wa sahabi da sahabbansa wa man walahu hmm? da wanda ya jibinci annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce ga wanda ya bi annabi ko wanda ya so annabi walahu di yana iya dauka walahu yakan dauki ahabbahu walahu bi ma'ana an tabi'ahu wanda ya bi annabi ko wanda ya so annabi tammat bihamdillahi wannan katima ta cika da gode ma Allah wa husna aunihi da kyakkyawan taimakonsa wassalatu wassalamu salati da aminci su tabbata ala rasulillah ga annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallam to wannan shine karshen wannan littafi insha Allah binna ma karanta ciki Allah ya amfanar da mu shi ya kuma ba mu ikon aiki da shi yawwa saboda haka kowa ya kokari shi ma ya je ya samu wasu mutane daban da zai saka musu littafin su ma ya fa'idantar da su tunda matsaloli ne wanda ana da buƙatuwa zuwa gare su lamari ne na sallah eh musamman wayanda an limamai kaga sun samu sa'a eh ka dan samu lokaci duk sanda aka kammala sallah ko minti 15 ko 20 ka dan karanta wani abu to gaskiya ana karuwa saboda ita sallah ana son da liman da mamu kowa ya zama ala basirati ba wai liman ɗaya zai karatu ba a hadda mamu wadda wasu lokuta akwai abubuwan da za su taso kuma za su shahi mamun da wannan kenan kaga kama wanda ke bin liman misali ya tuna ana bi ne sallah kaga ba kowa ya san cewa ba yankewa zai yi ba wasu jahilai ne suna dauka a tun da na tuna ana bi na sallah ya bari in yanki sai a nuna musu a ka shiga alfarman liman yawwa to sai dai ka yi haƙuri amma ba ka da sallah to wannan shine insha Allah wa alaikum assalam kamar wancan matsalar da aka kawo na liman ba da sallah sai tuna shi ana yaji sallah wasu mamun ba a zai su sallah aka ce sai ya sanar da su da cewa shi ana yaji sallah yadda shi zai dakatar da tashi su ma za su dakatar da wannan da suke gani lokacin yanzu su malam jiran shi za su yi sai ya yi tashi da ake gabi ya a zuwa ɗora wannan ko kuma in sun gara ma in sun shi suna yi jira ne to akwai yalwar lokaci ba matsala ba dole ba ne nan suna yi cewa to ba matsala wa ne shiga ba musalla ya danganta in kuma sun jira shi ya rage nasu yanzu wal'amru ilaihim ko ba haka ba abinda da ya kamata a sani kawai su ma ba su da sallah shi liman kuma bai da haƙƙin ya yi istikhilafi ba zai sa kowa ya ci gaba don asalin sallar babu ta da tashi da tasu to kaga ta yaya za a iya ce ya sa wani bai da wannan damat na'am eh ita ma sai an sake sai an sake sabuwa saboda an yi ta ne ba sallah wadda a kullalliya ba yau da haka sai sun sake sabuwar ikama sha Allah alaikum salam
dangane da maganin nan da ya ce wa inna siya subhan wa zuhran min ghairi yawmi faɗi abin da kake son gabana idan kamar ya manta sallar la'asar
to ai ba la'asar ya ambata ba shi asuba ya ce to shine na so yi tambaya in to gashi nan ya rubuta ba da na so yi malam to bismillah kamar in ya tuna la'asar kuma sai ya sallaci tun jiya ya tuna ya manta da la'asar da bai yi ba sai yau ya tuna kuma jiyan ya sallaci magariba ta yi Mm.
sha'i har sai da la'asar da ta zare sai ya tuno bai la'asar ba kuma mun karanta cikin Mm.
gari yana cewa idan salloli suna kai biyar Mm.
to mutum ba- ba sai ya yi tartibi ba idan kuma suka kasa biyar to shi ne muke son bayani malam eh to kuskuren fahimta kai dama salloli biyar din da ake nufi ana nufin waɗanda ake bin ka kai ka gane eh waɗanda ake biyar ka kamar kila ana bin ka azhar ana bin ka la'asar ana bin ka magariba ana bin ka isha'i na yini guda sai da an hakwana an ka shiga wani yini sai ka tuna amma in sallah kwaya ɗaya ce ko bayan shekara guda ne ka tuna to dole sai ka kawo ta sannan ka yi wadda ka tuna wadda kake ciki yanzu kakka yi la'akari da yawan wayanda ka yi wayanda ka yi su sun riga sun tafi Eh, duk wadda an ka yi ta an hagama ta ta ita ta riga ta tafi ba ta da matsala Eh, amma dai ga tun da baka kammala ta ba to nan ne dole sai ka dakatar da ita sai ka biya bashi in ka biya bashi sai ka dawo ka sake wagga Eh, insha Allah ta'ala to kenan malam shine kamar da bayanin da ya kawo mu da can cewa ba kai subahin ba ba kai azhar ba mm, kana cikin la'asar mm, sai ka tuna da cewa ba kai wa'ancan ba mm, to shine kamar wannan bayanin kenan tunda wa'in gajere suke mm.
za ka ranka wannan ai ba su kai biyar ba yawwa Mm.
masha Allah.
Su- saboda haka suna daga cikin yasiru yawwa yasirul fawaid na'am na'am Eh, sai in sun kai hudu ko biyar Eh, nan ne aka yi saɓani na'am amma ɗaya biyu uku Mm, to duk matsayin kamar sallah guda suke na'am saboda haka sai ka biya su a matsayin bashi sannan ka dawo ka yi wadda ake ciki amma in sun kai hudu ko biyar to wannan shi kenan sai ka ci gaba da wadda ake cikin lokacinta sannan in ka gama ka biya bashi na'am Hmm.
Me hukunci limamin da baya sallah malam
da da najasa?
najasa
Kamar akwai najasa da to ai an yi karatun yanzu salamu alaikum ai an yi karatun ko istikhilafi zai yayi ka nemi dau'ul musalli mana ko kuma shi wannan duk zaka samu bayani istikhilafi zai yi sai ya sa wani ko ba ko baka fahimta ba tunda shi shi adda najasa ba mamun sa ba ko hadda mamun najasa gare su na me sai ya sake shi su sallarsa ta yi Mm. su sallarsa ta yi tun da dama shi adda najasa shi zai ya sake eh yawa ai ba dama ba ko ina ne ake sa wani ba wurare ne wayanda malamai suka yi bayani inda ake istikhilafi Mm. to amma dai ya tuna ana bi ne shi sallah wata sallah to wannan baya ciki saboda sai ya zan kamar a an gabatar da sallah wadda a gaba akan wadda a farko hmm? ka fahimta ai yawwa wanda kuma eh, tartibul fawaiti ko tartibul fa'itati bainal hadira wajibul lais- laisa sharran eh an karanta cikin dawul musali wajibi ne amma ba sharaɗi ba ne ma'anar ba sharaɗi ba ne in ana ciki to dole ne a dawo a gyara amma in an riga an kammala to shi kenan da sai an gyara ba shi yasa su ma mu aka ce in sai da ya sallame su ba sai sun sake ba a shi dole sai ya sake tunda akwai lokaci eh, sai dai lokaci ya ya yi mai kumci eh to sai mi na na mi baka karanta iziya ba halan yana cikin iziya kuma an karanta cikin risala na'am na'am mm. eh to mi kake son ka ce nami ƙarin bayanin mi zaye ai ka ba kanka amsa kuma ka ce ai ƙarin bayani ma'ana injinin ya zuba amma kimanin zuban bai wuce adadin girman wannan abin ba shi ake magana tunda ka gane tambon ko wannan farin da aka gwiwa alfadari ko doki kana ganin sa ai to sai zan jinin da ya zuba ga jiki ko suturar da ake sallah bai wuce wannan mu kenan in ya wuce kaga yayi yawa hmm wala Allah kila jinin ma ya bata ma kafa gaba daya to kaga yayi yawa kenan amma in dan kaɗan ne ne ta yadda bai wuce wannan abin ba babu komi an yi rangwami saboda ya siru dami ne jini ne ɗan kaɗan ta wannan shi ne na'am in jiwa eh su ba su ce sallah ta ɓace ba sai in ya yawa ba wai zubarsa ake la'akari ba yawansa ake la'akari shine ma'auni eh ko ya zuba in dai bai yawa ba babu komi sosai ne babu wata tambaya kenan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a saboda haka insha Allah zuwa bayan sallah za a yi tunanin wanda ya kamata sai a sa madadinsa insha Allah